رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يبقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake dawo da mu wannan sati mai albarka domin ci gaba da karatun littafin riyadu salihin daga inda muka kwana a sati na sama da ya wuce wanda satin da ya wuce mun gabatar da murnarmu da farin cikinmu da isra'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mi'irajinsa wanda muka yi jawabai gwargwadon iko don ‘yan uwa musan mahimmancin wannan tafiyar da rawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya da bawan shi don ya nuna mai abubuwan mamaki. Hakanan kuma muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da dai ya azurta mu da samun amsa wannan gayyata da aka gayyaci musulmin duniya. zuwa kallon wani aiki daga cikin ayyukan wani waliyi daga cikin waliyan Allah wanda a zamaninsa ya yi motsi ya ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maulanmu jagoranmu abun koyinmu manufanmu shehinmu shawar Ibrahim radiyallahu anhu wanda ko babu komai kullum idan aka yi irin wannan taro ina ce ma 'yan uwa mu shiga taitayenmu mu dan sha'anin shehu radiyallahu anhu wani abu ne daga Allah wanda mafi yawan masu cewa sai shehu sai shehu ina za a maulidin shehu idan ka kasa su dubu ba za ka samu kashi ɗaya cikin dubun nan wanda sun taɓa ganin shehu shehu ya gansu mafi yawan mu inna wajanna aba anani a mun samu ne Allah ya haska mu iyayenmu su ma Allah ya taimake su sun haska mana kuma mun gane haske ne to wannan kadai ya isa ka gane cewa ashe idan ka bi Allah to Allah zai kishin ka ila yawmul qiyama shehu radiyallahu anhu in ka kalli rayuwar shi za ga rayuwa ce wacce tun daga farkonta da ta soma tafiya za ka ji rayuwar shi baki daya a yana maganar addinin musulunci kuma haka ya rayu haka ya ƙara rayuwar shi abin da zai baka mamaki da shehu radiyallahu anhu wajen ilimin shi da kuma Allah ya bashi ilimin sai ya zama cewa kuma a zamanin shi duk wanda ake jin ya tumbaka da ilimi to idan ya gamu da shehu Ibrahim sai ga kamar bai san ko Fatiha ba ya ishe ka ƙasar nan tamu Najeriya kafin bayyana shehu radiyallahu anhu akwai jigajigan malamai wa'inda in kana takama ilimin hadisi ne to sun je sun kewaye karatun hadisin sun zo bayan shi sun tsugunna in kana takama ilimin luga ne sharhin luga fiki in kana takama ilimin fiqhu ne mukutasar ma da ka suke ja suna fassara in kana maganar tafsiri duniya ke sauraron su amma da suka ji labarin shehu suka kyala muridansu suka bar iyalansu wasu a ƙasa suka taka daga nan har kaula don su je samu albarkar shehu wannan kaɗai ya isa ka gane to in kana son ka gane girman wanda ake bi to ka kallo inda suke bin shi ran buga muku misali yanzu kana zaune kofar gidanka sai ka ga wata tsohuwa akuya karce tana gudu tana gudu suwa ya kamata ka gani bayanta awaki ko sai ka ga misali kuma wani babban mutum da alkebba da komai ya zo ya wuce ka to ya kamata ka gani bayan shi ma irin mabiyan shi to shehu radiyallahu anhu duk wanda ka ji an ce almajirin shehu ne to in ya zo garinsa shi kuma shehi ne a garinsu kalli ƙasan nan da an magana ilimi sai a ce kano lokacin ba masu magana fa sai su shehu sani kafanga su shehu tijjani na 'yan mota su shehu mai hula su ne su ne su ne su ke magana su shehu a tiku radiyallahu anhu wannan shehu man tijjani Allah ya kara mashi da na taba jin wani na cewa ya ce in dai kalma ce ta larabci an rubuta ta ya ce to wallahi ya san ta amma di ya kakkaɓe ya tattara ya aji ya zo ya bi shehu radiyallahu an to kai ne kake jira kuma a kullum abin da shehu ke kiran mabiya yana kiran su ne zuwa abi Allah a so manzon Allah haka ya rayuwar shi haka ya ƙare ta ɗayan biyu ne in ka ji in ka ji wata magana da kace ba addini bane to ciwon kai ne baka gane ba amma ana nan ana tafiya in dai kana biye to wata ran zaka gane yanda abin yake kamar yanzu ne kana tafiya direba na tuke da kai a mota ko sai ka ji wani abu yayi kuka a jikin mota ku amma sai ga direba ya ƙara giya Allah sai ka ce mai da matsala sauke ni a ai abin da ka ce na ɗan ji wata ƙara ya ce a ai kaza ne babu komai kaga ilimin ka ya zo gon to duk maganganun shehu radiyallahu anhu duk maganar da ka ɗauka idan ka zo ka aje ta a faifai in kai baka gane ba ana nan karatun ka zai kai maka gurin don haka dan uwa ya ishe ka ya ishe ka bai wadda Allah ya mashe ta san manzon Allah littafi da na yaban annabi mai baituttuka kamar diwani ba a taɓa yi ba fa kuma nan gaba ba a tunanin za a iya yi baituttuka kamar diwani ba a taɓa yi ba amma sunan shi baƙar fata ɗan afirka amma yanzu laraba za ga suna toshe kulle suna karanta in littattafan addini ne in kana takamar bin sunna in ka ɗauko wani littafin na shehu ka baje sai ka ce to ai kai kana ta neman imamu ahlus sunna ashe ga imamu ahlus sunna na in kana takamar tafsiri ne in ka ɗauko tafsiran shehu haka to wa ma adraka kuma da alqur'ani littafin Allah shi radiyallahu anhu kullum sai ya dauki alqur'ani yayi kashi ɗaya bisa bakwai na alqur'ani yana kallo kuma da daddare ba zai bacci ba sai yayi tilawar shi da katukunye bacci haka ya rayu ga qiyamul layl ga rubuce rubuce ga tafiye tafiye ga musuluntar da mutane ga gudunmawa ga diddi abin da ka gani irin halin manzon Allah na shehu ya ɗebi na shi to shi yasa da shehu ba muna tunanin bagon Allah zai kai mu ba za mu bi shi ba da haka yanzu muna bin shi ne ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasila haka mu tsanin mu shehu shine tsanin mu zuwa gon Allah ba mu bauta mai ba mu daukai Allah ba bawan Allah ne almajirin shehu tijjani ne mabiyin manzon Allah ne nan muka aje shi sabanin wannan ko ba namu bane to da haka ɗan uwa a yi ƙoƙari halayen nan na shehu radiyallahu anhu mu yi ƙoƙari mu ɗauka wasu daga cikin mu kwatanta dan ba wani abu ya kai shi nan ba illa banda tsabagen bin manzon Allah shi duk inda kaga shehu ya kai dinnan to san annabi ne gwargwadon ma'aunin annabi a zuciyar shi to irin shi ne annabi ya mai tukuici kai dai ka san wannan taron da aiki taro ba ko kwabo taro a je a sha wuya abin da zai burge kama wani na jira mota kan kawar ta miƙe sai ce wai an ce baɗi ina za a yi ne ya jira motawa ba wai ya ce gida ya kwanta ba irin yau a tun yana mota ce wai an faɗi inda za a yi ya sha wuya ya sha rana ya shiga daji ya shiga kwazazzabai yana kallon titi ya gagara mota sun yanki daji ya sha yunwa ya sha kishi amma tambaya ke baɗi ina za a yi don Allah shi ɗan zai iya wannan to don haka sha'anin shehu sha'anin Allah ne da haka duk mai neman shari'a ya kyala kame kame ya zo ya kama shehu radiyallahu anhu shehu shi zai sadar da kai zuwa ga Allah yawwa kuma bai kira mu zuwa ga wani abu illa banda bin Allah da san manzon Allah tunda ya so Allah shi yasa mu ma muke san shi akwai wani hadisi wa Allah manzo a hadisul qudusi Allah subhanahu wataala yana cewa idan bawa ya so ni ko ay wa ma taqarraba ilay abdi bi shay'in ahabba ilay sai Allah yake cewa wala yazal abdi yataqarraba hatta uhibbuhu ko har sai na so shi Allah yake to in na so shi zan zama jin shi wanda yake ji da shi zan zama ganin shi wanda yake gani da shi zan zama hannun shi wanda yake tafi komai Allah yake zai zama shi to irin wannan shehu ya samu yanda zaka ji ana la ilaha illallah ka waigo da an ce in yas ka waiga in yi hango abu shekara ɗari ya ce za a yi kaza to kana nan da lokacin ya zo ka cika ko shehu ya ce za a yi kaza nawa saboda me ya ji Allah Allah ya bashi abin da ya bashi shi yasa shehu shehu abdulkadir a zare yake cewa laqad uita kun fa yakun Allah ya baka da kace mu abu ya zamo kawai sai ya zamo wani aya kana kiriya ma yana ce mene menene aujadin in qulta kun yakun bila taswibi yace in ce abu ya zama kawai sai kaga ya zama haka Allah ke so da haka shehu mun gode da Allah ya ba mu shi radiyallahu anhu kuma Allah ya raya mu a cikin san shi Allah ya kashe mu a cikin san shi ranar kiyama Allah ya tada mu tare da shi Ibrahim Allah ya tada mu da shi Tijjani Allah ya kai mu gaban manzon Allah mu shiga cikin ceton shi muna ta yan uwa murna Allah ya maimaita mana tijahi rasulullah to alhamdulillah yan uwa idan basu manta ba satin da ya gabatu mun kai karshen babin nan na 77 shine babul gadar idan to kad hurumati shar'i wal intisara li dinillahi ta'ala shine ko wanda mun kwana akan hadisi na 650 daidai shine ihtimal al azamu ka gama bayan babu ihtimal al aza ai akwai babi gaban shi ko to ai shi na faɗa yanzu kana bacci ne yawwa yawwa da haka babin da ke gabanmu yanzu babi na saba'in da takwas imamul nawawi ya mu wannan babi take da cewa babu amur wulatil umur bin rifki bi ra'ayahum wa nasihatihim wa shafaqati alaihim wa nahyi an gishihim wa tashdidu alaihim wa ihmali masalihihim walgafalata anhum wa an hawa'ijihim to wannan babin kulki ne imamin yace babin da zai mana bayanin umartar shugabanni masu mulki wulatul umur a umarce su bi rubqi bi ayahim da tausasawa da tausayawa ga talakawansu su rinka tausaya ma talakawansu kuma su rinka tausasa ma talakawansu wa nasihatihim da kuma yi mana talakawansu nasiha duk abin da suka ga talakawa za su yi ba daidai ba ba iza su za su yi ba a su tausaya masa su yi masa nasiha su dawo da su kan hanya wa shafaqata alaihim da kuma tausayin talakawa wannan hay an gishim da kuma yin hani daga yi talakawa algushu abin da ake ce ma algushu shine ka ɗauko mai kyau ka cuɗanya da mara kyau to ka aima talakawa haka والتشديد عليهم da kuma tsananta ma talakawa wa ihmali masalihim da kuma kauda kai a cikin abubuwan da za su zama gyaruwar talakawa wal gafalati anhum da kuma kauda kai da runtsa ido da yin kurum da al'amarin talakawa wa an hawa'ijim da kuma kauda kai daga biyan bukatun talakawa wannan bayanin ko ketare shi zani ne ai ai abin ne koko dai to ai din muna tare dai ko ina ne ko muna tare ko ina ko to shikenan qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa hafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin Allah tare da ya san annabi alaihi salatu wassalam mai kyawun hali ne mai tausayi ne Allah ma ya mai kirari da ra'ufur rahim amma sai Allah ya ce ya rasulullah wa hafijjana haka ka saukar da fukafukanka ma'ana ka tausaya ka yi ƙasa-ƙasa liman ittaba aka minal mu'minin ga dukkan wanda ya bi ka ga masu imani duk wanda ya bi ka to kakka matsa mashi kakka tsananta mashi ka yi ƙasa-ƙasa ya rasulullah game da shi ka tausaya mai ka rangwanta mai abinda kaga zai cutar da shi kakkai mai abinda zai zama alhairi kai mashi nan Allah yana umarta annabi ne amma fa da shugabanni ake kenan in kai koma cikin tunanin ƙwaƙwalwarka to za ka gano cewa annabi alaihi salatu wassalamu ya cika wannan aikin dan abin da zai baka mamaki in ka je ka tara sahabbai ka ce na haɗa ku da girman Allah cikin kuwa annabi ya fi so kowa ɗaga hannu zai ce ni ya fi so to saboda me in ya faɗi wani abu in wani ya faɗi na wanda ya fi shi zai ce to kaji kuma to wani kafi ni fada kenan kai tun da ya maka haka manzon Allah haka yake ya tausaya ma manya ya tausaya ma yara ya tausaya ma maza ya tausaya ma mata kai abinda zai baka mamaki damo damo annabi ya tausaya mashi ka ko shi dabo ana magana imani ko rashin imani tare da shi amma annabi ya tausaya mashi saboda tausayin manzo Allah wata rana an yi tafiya kawai sai an je wani bu an yadda zango sai wata tsadda ko wata kuciya ta yi ‘ya'yanta wani sahabi ‘ya'yan suka burge shi kawai ɗauko ya sa a jaka zai fi da su manzo Allah ya zagaya haka yana zuwa kawai sai wannan kuciyar ko tsadda ta zo tana ta ta zagaya kamar za ta sauka kan manzo Allah ke kuka ta zagaya sai manzo Allah ce kai cikin kuwa ne ne wanda ya cutar da wannan ya kuciyar kuciya fa sai sahabi ce Allah ya rasulullah ‘ya'yan nan nata ne tunda Allah ya halatta mana shine naga ina bukata zan tayi da su gida in kiwata yace to ai ta zo tana kawo min kukan an kwashe mata ƴaƴa ne haka ina roƙonka ka maida mata ƴaƴanta da Allah yanzu me wannan kai ne imani zai iya kallon ka ya gaura ma mari balle kuma ai sama sama wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى كما الله مدوكين سركي يتي إن الله يأمر بالعدل Allah yana yin umarni da adalci wajibi ne shugaba mai mulkin mutane ya zama adali shi kuma abin da ake ce ma adalci shine ka ba kowa haƙƙin shi ba adalci ka ɗau miliyan ka ba wannan ba wannan ya zo ka kore ba shi bane adalci a adalci idan ɗan talaka ya zo da buƙatar miliyan goma kana shugaba ɗanka kuma ya zo da buƙatar naira goma to adalci shine ka ɗau miliyan goma ka ba ɗan talaka ka ɗau naira goma ka ba ɗanka adalci kenan ma'ana adalci kowane abu a ajiye shi inda yake wal ihsan da kuma kyautatawa shi kuma ihsani shine bayan kayi ma mutum abin da za ka yi mashi wanda shine haƙƙin shi kuma ka kyautata mai da wani abu kamar misali shugaban da Allah subhanahu wata'ala ya zo ya ba shugabancin al'umma an ce dole ne ya kiyaye masa abu biyar idan ya kasa kiyaye abu ɗaya to agun Allah ya sauka ya kiyaye addininsu ya kiyaye mutuncinsu ya kiyaye jininsu ya kiyaye dukiyarsu ya kiyaye lafiyarsu wanda ya kiyaye wannan biyar to shine shugaba wanda ko ya hudu to ba shugaba sunan shi ba sai ya cika biyar ɗin to ihsani bayan kayi wa'innan kuma sai ka rinka tsaya kana sauraron su kana jin koke-kokensu kana masa abin da kake masa kai haka nan ma wata rana kawai ka ɗebo kuɗin gwamnati ka ce yanzu ai ai bonanza kowa a kai mai dubu ɗari ɗari kaza gida na menene a ce a haka ɗan gwamnati ta baku to ya dai wa ita izil qurba Allah subhanahu wataala ce da kuma zakke ma ma'abota kusanci ma'abota kusanci ƴan uwanka na kusa ka rinka ziyararsu kana kyautata masu kana yi masa abin da ya cancanta wa yanha anil fahasha Allah yana yin hani daga aikata alfahasha alfahasha duk wani abu na saban Allah shine alfahasha wal munkari da kuma wani abun kash munkar ka yi wani abu wanda in ka yi abun zai iya zama ma babu laifi amma kuma wannan abun za a ga me yasa kai haka kamar yanzu misali sai a ce muna da wani babban shehin malami wannan babban shehin malamin namu kawai wata rana zai taho masallaci kawai sai ya sawo shat da irin wandan na wanda kaɗan ya wuce gwiwa turi kwata kawai ya nufo masallaci da Allah duk wanda ya gama da shi me zai ce malam lafiya to wannan shine almunkar gun Allah yayi laifi to Allah yana hani daga aikata irin wannan wal bagi kuma Allah yana yin hani daga mugun zalunci zalunci kowane iri zulmu da bagayu suna da bambanci to duk Allah na yin hani game da su baki da ya izukum Allah yana mahu gargaɗi da waɗannan abubuwa guda shidda ko bakwai la'allakum tazakkarun idan kuka yi su haƙiƙa za ku asu yin adalci kyautatawa zakiya mu abocin kusanci alfahasha almunkar albagai Allah ya yi umarnin aiwasu kuma ya yi hanin aiwasu wanda da al'umman musulmi shugabanni za su ɗauki wannan ayar kaɗai idan za a shekarar tiriliyan a duniya ana mulki ta isa. Ku kula, shi musulunci abinda musulunci ke so adalci, kuma koda a hannun waye ki. Misalin abin yanzu, dala idan aka yi wata mota, ita mota in tana so ta tafi me take bukata. direba direban nan musulmi ne kafiri ne ba ma guje ne kowane ne ka dai iya mota ko to an shi mutai amma sai aka yi wata mota mai kwamfuta ya kaɗa wani limamin ƙauye wanda ko abcd bai sani ba shi a liman tun da gun sallah kai ke shiga gaba bismillah ya zo nan ku to da haka musulunci adalci yake nema in ka samu adalci kowa zai jagorance ka a kai zai baka dama kai wani abu kalli misali annabi alaihi salatu wassalam lokacin da tsanani ya tsanani a makka sai ya ce masahabban shi ku tafi nan wajen ku tafi idan kun tafi za ku je ku iske wani sarki adali wanda ba a cutar mai rauni a wajen shi ku je ku zauna wajen shi amma ba abin da zai baka mamaki wannan sarkin ba musulmi bane a lokacin fa kirista ne kuma musulmi sai na ji afar suka je suka zauna wajen shi har sai da suka dinga kewar ya za a yi masu baro shi saboda a wajensu ana an san ma mai rauni haƙƙin shi kuma ana ba babba girman shi to nan kuma manzo Allah yana koya mana ashe jagoranci kowa zai yi shi abinda ake bukata a yi adalci kawai Allah ka ba mu ikon yin shi wa an ibnu umar radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته والإمام راء ومسؤول عن رئيته والرجل راء في أهله ومسؤول عن رئيته والمرأة رائية في بيت زوجها ومسؤولة عن رئيتها والخادم راء في مال سيده ومسؤول عن رئيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه وانا حديث عن سوش دقى عبد الله بن عمر الله يقرا مشي يدا قال لا بن عمر ياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan kunnan nawa kaji wani girma mala abinda annabi alaihi salamu yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanku kowa da kowa mai kiwo ne kuma lalle a gaban Allah za a tambaye mutum game da kiwon da aka bashi kowa ko jinjiri ne aka haifa kiwo aka bashi babu zai da kira wani yana cewa anan Allahu ala ra'ayatu wa da'i wa hibzu ma auda'ana min shara'ihi ba in ka kalli kanka kai sungul bakinka Allah ya san zai faɗi ƙarya zai faɗi gaskiya ya baka kiwon baki kunnanka Allah ya san zai ji halal zai ji haram ya Allah ya baka kiwo ce kai ya ji haram idanka zai ga halal zai ji haram Allah ya ce to na baka kiwo kai ya ga haram kawarka za ta je gun halal za ta je gun haram Allah ya ce to na baka kiwo kar ta ji duk gaɓoɓuwan ka haka ne to yanzu wanda ke cikin wannan bala'in ka tarbe ido ka tarbe hanci ka tarbe baki ka tarbe hannu ka tarbe zuciya ka tarbe kafa ka tarbe farji wanda ke cikin wannan tashi hankali ya ma kamata ya tsaya kallo wani kamar kuna cikin daji ne wajen kuɗari kawai sai zaki ya biyo sai kuma ka dinga tsaya kana ba da labari to kai wani ya kake fofoti kai wani ya kake kaza kana ma da hankali to dukkan mu baki ɗayan mu kowa Allah ya bashi kiwo ko manzo Allah ya tabbatar kowa wa mas'ulin an ra'iyati kowa za a tambaye kiwon da aka bashi za fi aje ranar kiyama Allah ya ce ma kafa mai kikai kafa ta dinga ba da bayani tana tsaye mun je gu kaza da mu akai kaza da mu akai kaza kin gama to kai farjiya akai da ni akai kaza to kai ciki da ake zuba moha an zubo min kaza an zubo min kaza an zubo min kaza to kai ido me ka gani kai kunne me ka gani kai ba da sai an gama su za a tattara a yi maka hisabi akwai kwanciyar hankali baka san adadin maganar da kake ba baka san adadin ganin da kake baka san adadin surutan mutane da kake ji ba wai har ma mutum na gida ya ce wallahi ni zaman kadaici ne gwamma ka zo ka ji surutai ma wannan ba toshewar basira ba ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati jagora imam jagora yanguwa ne magaji ne hakimi ne yanka ne amir al'am ne sarkin sarakuna ko kansila ne shaman ne dan majalisar jiha ne dan majalisar tarayya ne ta dattije ko ta suwaye dan ta wakilai ko ministoci ne ambasadoji ne mataimakan shugaban ƙasa ne masu aiki a fada shi ne shugaban ƙasa ne Allah manzala ce wa mas'ulun an ra'iyati kowa za a tambaye shi game da ikon da aka bashi idan kai kansila ne to ka sani fa iyakan wannan wardin da aka ɗauko ka aka ce kai ne shugaba idan dai haƙƙinsu na gwamnati yana a hannunka ko kai mai anguwa ne haƙƙinsu yana a hannunka idan wani ya kwana da yunwa sai Allah ya tambaye ka idan wani ya rashin lafiya ciwon na ya kashe shi ba kai shi asibiti ba sai Allah ya tambaye ka idan wani irin yanzu aka zo aka zubar da jinin wani babu dalili kuma kana da ikon ka kare ka ki karewa to gun Allah fa kai ka kashe shi kai Allah zai tambaya me yasa na baka kuwa ta mulki na na ce ka jagoranci bayina ka bari aka zubar da jinanan su zaka ci to kuma ha kansila ya shige cikin ciyama in an tambaye kansila ya kada ba ce to kai wani rabul yake wa ce to kai wani rabul wakilinka ya kasa zo zo ka ba da ansa shi ma in ya dogon bayani a ce to ina gwamna shi ma ya kasa a ce ina shugaban kasa to shi kuma ya ce ina wa to haka fa abin fake tafiya to yanzu mutumin da zai fuskanci wannan masifa da bala'i a lahira kuma komin girman zunubi komin kankanta shi sai an tambaye ka an tuhume ka wanda zai shiga wannan bala'in menene na shi na tada hankali ma ya zama shugaban al'umma in yana da hankali annabi alaihi salamu ya ce da haka al'imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati shugaba mai kiwo ne kuma abin ba kiwo ne game da abin da aka abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi dauki samfuri ga sayyidina umar mana sayyidina umar Allah ya kara mashi yadda wata rana yana gadi da daddare ji matsayin shi ba amma in dare sai ya ce ku ku kwanta mu Allah ya dora mu mai gadin sai ya dau bulala ya shiga wannan lungu ya shiga wannan layi ina zai ga wata damuwa kawai ya zo wani guri sai ya ga wani ɗaki haka da fitila sai ya saka ɗaya je ya tsaya ga abin da sai ya ji wata mata na ta yunƙurin haihuwa tana ta numfashi sai ya kwankwasa wanda ya buɗe ba yahudi ne ashe matar ba yahudi ce ke naƙuda za ta haihu ya ce wallahi mata ta ce kuma ga dare ya yi ce a ya ce to ina zo sai na umar ya aure ɗaya sai na ali allah ya ƙara mashi yadda kawai sai ya je rannan ita ke da girki kawai sai sai na umar je ta da tushe tashi ta tashi ce ɗauko ɗauko mayafinki ta ɗauko ce zo mu mu je mu anshi naƙuda wata mata ba Yahudiya dai in ba mu taimake ta ba ta kasa haihuwar ɗan nan ko ta mutu ko ya mutu ni Allah zai tambaya ba Yahudiya sai na Umar ya da matar shi ɗaya Sayyidina Ali ta je ta shiga wajenta tana dudduba ta tana taimakonta shi kuma sai na Umar daga jin jinjiri ya faɗo sai ya dawo gida ya zo ya ɗau tukunya ɗora ruwa ya je ya haɗa wuta a cikin gidan ba yahude kawai tsaya na kallon ikon Allah mai ruwayar abu yake cewa ce har sai da aga hayaƙi na fitowa ta gemun sai na umar saboda yadda ya duka yana ta hura wuta ta kama sai da wuta ta kama ruwa ya ɗimi ya sauke ya basu aka ta yi wanka ta wanke ɗanta ya ce to kuma tunda a ƙasar musulmi aka haife shi gobe ku zo shi za mu sanya shi cikin kasan da muke ma dukiyar al'umma saboda a cikin musulmi aka haifa sai na umar bakira sai Allah mu yanzu yanzu ka isa matarka na naƙuda ka buga ma excellency waya ka ce da Allah a wawan motar nan mu kai ta asibiti ka isa sai na umar ɗin Allah ya ƙara mashi yadda hikayen nan mashahuriya da an sha jinta wata ran irin cikin daren yana yawo yana yawo kawai sai shi ma ya ga wani gida da fitila sai ya ji wata mata tana ta lallashin yara nan gumi nan ku yi bacci ku ya kusa da huwa yana mara leƙa baiwa Allah ya akai ta ce ai wallahi yara ne marayu aka ban mu kuma na rasa wata hanya da zan je in ga umar dan haddabi shi Allah ya ba jagoranci ba mu da abin da za mu ci gashi gashi ya ce to ina zuwa yana zuwa ceto wannan tukunyar fata ce wallahi duwatsu ne na sa nake banka masu wuta don in samu yaran nan su yi bacci amma ba mu da abin da za mu ci sai na umar kawai sai ya tafi je ya buɗe fito ya ɗauko alkama a ka ya ɗauko mai wani zai an san mai cikin dare ya ce a'a in an je lahira ba kai za a tambaya ba ya zo sai na umar ya sauke wannan duwatsun ya sa obe ya gasa masu waina ya tada su suka ci sai da ya ga allah lashe sun bacci tukun ya dawo ya ce kuma in safiya ta yi ki fito ki zo bakin masallaci ki ce ke ce matan nan da umar dan haɗabi ya ce ki zo ta zo aka bata abin da aka bata saboda adalci amma yanzu ka ce umar ne ake cewa radiyallahu anhu to da Allah yanzu wani ko kashe kaza ne zaka ce mai radiyallahu anhu da haka dashuwa gabanni masu neman mulki da wanda Allah ya tsora ma da sun san bala'in da ke cikin shi wallahi sai an rinka bin mutum da gudu ana ka zo mu zaɓe ka yana wallahi hijira za ma zai da aka zuga mutane karya ai jama'a ne suka ya cancanta shi yasa tunda dai an matsa mun shi to kuma an matsa ma kake ɗiba kuɗin ka kana ba mutane al'umman mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama za a zo da alƙali mai adalci wanda bai taɓa yin zalunci ba amma sai ya yi burin ina ma ba a taɓa tsaye da mutum biyu gaban su bai yi masa shari'a saboda bala'in da zai fuskanta ni adalcin kenan to ina ga azzalimi annabi alaihissalam ce da ka shugaba mai kiwo ne kuma abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati haka nan kowane mutum shi ma mai kiwo ne game da iyalan shi kuma lallai za a tambaye shi kiwon da aka bashi ka zo ka tara mata ko da kaga yan faraga ana ciniki kasuwa kaga wata bazawara sai ka ƙara ko kullum amma haihuwa kullum kai baka da tsarin da zai zama cewa wai shin me Allah ya ce kai game da ƴaƴan nan shin in ka tara matan shin za ka iya ɗaukar nauyinsu in ka haifi ‘ya'yan da yawa za ka iya ɗaukar nauyinsu za ka iya tarbiyyarsu ɗaya kenan shin idan kuma ka zo shin kai adali ne wacce kowace daga cikin matan za ka iya ba ta haƙƙinta kai adali ne wanda in ka tara ‘ya'yan kowanne daga cikin ‘ya'yan za ka ba shi haƙƙin shi wanda yanzu in ka kalli alhamdulillah in ka kalli ƙasar nan tamu lalacewar ta ɗari kashi tamanin daga iyaye ne tamanin cikin ɗara don duk wanda kaga ya lalace yana shaye-shaye in ka kasa su goma kashi tara za ga sakacin iyaye ne kashi ɗaya ne za a ce to ai iyayen da sun yi sun yi kashi ɗaya ne kuma wannan yana samuwa ne ma tun daga lokacin da za ka auri matar yanzu idan aka je da kai daji sai aka ce ma to kaga wannan gonar ko ba ga buhu ɗari aka cikin ta amma ka ga nan wajen tuddu tuddun nan ai tun da aka zo ma da aka yi shukan nan aka yi ruwa ɗaya to da Allah ciki wanne ya kamata ka anza ba da buhu ɗari ba to sai a zo ka san wannan matan lalatatta ce amma kawai kalata ko shafe-shafenta sun ɗauke ka kai dai a ce matar ka kala shi in in dan mashin gare ka kai dai ka goyo ta ai hara ta kauce da ita ko in mota gare ka ka kawo ta gaban mota halinta ko gwamma bakin maciji da ita to ƴaƴa fa irin su za ta haifa ƴaƴa su za ta haifa ba kyau ake kallo ba zuciya ɗabi'a ce kyau ka zo kuma ka haifi ƴaƴan shikenan ka tattara wanda ya baka ka watsa mai abin shi ka sakan mu Allah baka kai su makaranta ba in ka yi kokarin ka kai su makaranta ka wulakantar da makarantar su ta addini mafi yawan haka muke yanzu za ga mutum ya ɗauki 'ya'yan shi ya kai makarantar boko ta kuɗi yana biyan kuɗi masu yawa in yaran za su ta sai an masa abinci sai an ɗauke su a mashin an kai su sai an ba su kuɗin tara ko amma ranar asabar ba to kun je makarantar kuwa ai kudin laraba ce wasu malaman nan ba su da hakuri ba dan Allah suke yi bane ku je da Allah ku ce musu ba kuɗi ka isa ran litinin ka ce ma wa'ancan ba kuɗi nan garin wani malami cikin malaman mai ke gaya mai ce ɗan shi yake ce mai to wallahi ni dai ba fa makarantar nan ta Allah ni ban san zuwanta ka ce saboda me ce to ai za a ce ba a kai mu a mashin ya ce to ya ce to shi kenan ce yaro kamun karatu in Allah da zan gyara to daga nan ka bar tarbiyyar ɗanka ya tafi ya tafi da ya kai ɗan wani mustawa kai za ma ka rinka ce mai to ni wani hidima ce mun yawa in za ka je ka nema kai ma ka nema bai yiwu in ci da kai in ci da ƙannanka abin da ake so duk motsin da ɗanka zai zama kai ne duk motsin da zai kai ne wanda ya baka shi ba zai hana kai mai ba to kaki kuma wannan yana haihuwa ne musamman mu mafi yawan mu muna yin aure ba ƙa'ida in kana da arzikin mace ɗaya kaga in ka jawo ta biyu za ka shiga rikici haƙuri duk wani wanda zai ce ma ai kwandala ce ai waye ba shi ta cewa gwamma ku teku game da shi a aljanna in ka san arzikinka na biyu ne ka ƙara to amma kana iya samun cikin wata nan wata rana an taɓa nuna min wani mutum shi malam ga mutumin can matan shi hudu kowace ɗaya na nasara ɗaya na jabiri ɗaya ko tana dikke ɗaya ko ta nace to shi yanzu wannan bala'in kuɗin express kawai ba su ishe shi ba ‘yan uwa, komai ƙa'ida ake yi shi, komai ƙa'ida ake shi, in ‘ya'yan nan ne, in ka tsarki ƙa'ida a wuri ko haihuwarsu kai ba za ka sha wahala. To, amma baka sani, za a tambaye ka game da haƙƙin iyalanka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama za a zo da wani mutum wannan mutumin ya bi Allah ma'aunin shi na lada yaron jaye na zunubi naisa bayan an gama komai za a ce da shi sai matar shi ta zo gaban Allah sai Allah ya ce to ai mata awo ita kuma ana auna sai ayyukanta na zunubi su yi jaye akan na lada sai Allah ya ce to na raba auren bayan na raba auren ku kai ka tafi aljanna ke ki tafi wuta sai ta ce ya ubangiji haƙoƙin da ka tsora min ya bani a tambaye shi wanne ya bani bai karantar da ni ba bai tarbiyyantar da ni ba ta dinga lissafa a tambayi asara muka Allah ya ce eh gaskiya haka ne to to yanzu abin da za a yi shine kai ka fi aljanna ba za mu raba auren ku ba ke kuma ki ke wuta amma tunda ai akwai aure ko to sai a samu wata sarƙa sai a ɗaura a kafar shi a ƙugun shi ita kuma sai a sa wannan sarƙa ita kuma a kafarta ta ce to ke wuta kai kuma aljanna ita sai a yi mata wani irin ƙarfi na macen doki shi kuma ya amai da shi kamar zakara da to an kawo muka Allah a ce aljanna da Allah ko turjiya akwai yana ji yana gani wannan auren zai ja shi ya kai shi wuta to kai ka karantar da matanka ka koya masu tarbiyya ka koya masu zamantakewa manzo Allah alaihi salama ce za a zo ranar tashin alkiyama za ka ga ɗaya ya ci kwalan uban shi suna tsineneniya akwai bala'in da ya fi wannan to kiwon da Allah ya ba mu ba mu yi ba kuma Allah zai tambaye mu sai an tambaye ka da me ka ci da ɗanka da me ka sha da shi da me kai mai sutura wani irin ilimi ka bashi wace irin tarbiyya ka bashi ka mace ya kai da ita amma wani ba sai an yi kwanaki wace ni ban ganin wani wai yana ina ne a ce ai ka san ai abin nan ne ai yana gusau wai wai ya ce nema kai baka iya neman baka nemo Allah ya baka kaci da su haka wallahi za a tambaye mu game da haƙƙin iyalan mu ranar tashin alƙiyama annabi alaihi salatu wassalam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha shine ko haka nan mace mai yin kiwo ce fa a ɗakin mijinta wa mas'ulatun an ra'iyata kuma za a tambaye ta game da kiwonta idan kin aure miji kin je gidan shi ke ba ƴar gwal bace a'a kin je ne Allah ya baki kiwon shi da kiwon iyalan shi da kiwon dukiyar shi shin a wajen kiyaye amana shi tsakaninki da ita me kika yi a wajen kiyaye mutuncin shi wajen shigowa gida ga kowa ya kika yi a wajen abincin shi da yake baki kin kiyaye amana wanda zaka samu wasu mata almuwazzarai in dai an saka masu buhun nan ba ruwansu su watsa su tozarta kai wasu ma haƙi ba suke su saida saboda lalacewa to Allah zai tambaye ki shin abin da mijin ne yake kawowa kin kyautata ko kin munana ƴaƴan da kuka haifa an ce ki ba su tarbiyya wace irin tarbiyya kika ba su wanda mace shi yasa manzo Allah alaihi salam ya ce an hana ma a ba mace wawa tarbi shayar da yaro dan wawa zai tashi to mace idan kina haifa tun daga ciki akwai tarbiyyar da Allah ya baki in kin fahimci kira da ciki ki rinka yi ciki in kin kusa haihuwa akwai irin tarbiyyar da manzon Allah ya baki ki rinka yi idan kin haifi dan daga wanda kika haifa gashi an ce idan mace na da ciki in dai ta cikin ta ya fara motsi to ba abin da ya kamata zuciyarta ta rinka yawaita in ba zikirin Allah ba dan ya zama dan yana jin zikirin Allah ke ko jin goge ko sai kiɗe kiɗe in aka je dan DJ ya kada ganga ke a ce ko cikin baki da shi sai kin gama kuma ki zo ki kwanta kuma ki ce ya tsofa na dal da waye da waye tun dan kina ciki kin koya mai jin kiɗa kin koya mai zage-zage shi yasa da an haife ki ganshi kiri-kiri kuma duk abin da za a ki shawo yake shawo shi kuma in ya taso an ce ki koya mai zikirin Allah ki koya mai karatun alƙur'ani ki koya mai ganin girman iyayen shi to kina da miji amma ɗanki ɗan ƙarami sunan mijinki sama'ila tun daga ya ce sama'ila kaza tun daga can shi ma ɗan ya ji yana sama'ila wannan Allah zai tambayi mata ga dukkan haƙoƙin da Allah ya ɗora masa game da mijinsu za a tambaye ki tun daga ran da kika aure shi har ran da kika mutu annabi alaihi salatu wassalam ya ce wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati hadim yaron gida saboda su larabawa sun ɗauki yaron gida da muhimmanci tsohon abin tambaya ne a cikin dukiyar mai gidan shi za a tambaye idan mutum ne ya ɗauko ka ya ce to da Allah gida na ka ɗaran tsayan aikace aikace da gyare-gyare da sauransu shin wannan haƙƙin da ya tsora ma ka kiyaye wanda irin wannan za ka ga wani lokaci yaron gida da shi ake haɗa kai a ci amanan mai gida in an sa an samu mata shaidaniya duk shedancin da za ta da shi za ta haɗa kai in aka samu ‘ya'ya marasa tarbiyya in dai suna ɗan bashi abin da za su bashi sai ya kyale su su miƙe ƙafa haka nan in kai hadim ne a shago mutum ya tara dukiyar shi ya ɗauko ka ya ce to ka tsare mai dukiyar nan tsakaninka da Allah wani irin adalci kai za ka iya iske mutum a ce to duk cinikin da za a yi amma ka wuce abincin naira ɗari da hamsin misali ko kuma kullum in ka tashi ka ɗau ɗari biyar ka ta gida in ba a yi sa'a ba sai ka ga kajin da yake ci mai kuɗin bai ci rigar da yake ɗinka mai gidan bai kuma ran da ya ce ya mai sata kuma a ta rigima ko ko in ya ce sai da kaya naira dubu ya rinka sai da dubu ɗaya da ɗari biyu yana sa ɗari biyun aljihu wannan ha'inci ne kuma Allah zai tambaye ka ɗari biyun ka ce da ka yaron gida ko yaron shago ko yaron kowace irin mu'amala za a tambaye shi game da haƙƙin da mai gidan nan nashi ya ɗora mai shi ya kiyaye ko bai kiyaye ba kai annabi alaihi salatu wasalam da ya sake maimaita mana ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ai wa mas'ulun an ra'iyati mazala ce dukkan ku kowa ya je ya bincike kowa makiyayi kuma kowa za a tambaye shi kiwon da aka bashi haka kowa ya je ya shiga taitayin shi hatta yanzu za a ga mun hizan barwa idan ana zagin shugabanni ko kai to ka ce Allah ya tsine mu shugaban kasa Allah gwamna barawo dan majalisa macuci sun je sun danna kuɗin mu to kai kuma kai kuma ga kanin kai ma ka danna haƙƙin matarka kai ma ka danna haƙƙin ɗanka to kai kuma Allah ya maka me ya maka gafara wallahi da mun san tashin hankali da masifar da ke kanmu wallahi da ba mu tsaya ba ma muna kallon wani haƙoƙin zamantakewa haƙoƙin makotaka haƙoƙin mu'amala ga sunan duk mun saki shi ba lokaci in ka koma kai nazari ka kalli bala'o'in nan zai ka ce kai mun cancanta wa ai mana ninkin su goma fa duk wannan bala'o'in da muke ta kuka wallahi in ka tsaya ka kalli halayen mu sai ga ma ɗanka an aka yi mana al'ummar manzo Allah tunda an ce za a tambaye mu mu yi kokari mu gyara in mun gyara sai Allah ya taimake mu amma da mun tafi haka za ka je ranar tashin alkiyama a yi ta maka tambaya ɗaya biyu da ka kasa ba da ansa a ce kai ɓata mana lokaci ku yi wuta da shi ko cewa aka kai shekara saba'in kawai ka fito ya ka zan ku annabi alaihi salatu ce dan autan shan wuta shine wanda yake kan garwa shi amma kwakwalwar shi na kwakwaka za ka yan uwa mu shiga taitayen mu mu kiyaye haƙoƙin Allah da ya tsora mana ayasabul insani an yi turaka sudan dan adam na tunanin za a bar shi haka nan ne kawai kowa ya ta kai shi lokaci ya kai inda ya kai musiba ta kai inda ta kai babu wani wanda zai tsira in bai bi Allah ba saboda ka ƴan uwa mu yi kokari ina ganin lokacin namu ya tafi ko to ya kamata mu kwana sai kuma in Allah subhanahu wataala ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah nan za mu fara ban sani ba ko akwai mai tambaya kwamitin marayu su tashi su zagaya kuma dai a ƙara faɗaɗa ga ga azumin ya ga azumin ya to sufa ne su yi hakuri da wannan shi kenan to bara yi hakuri a ɗanyi ta takarda to mu je malam Na'am. Na'am. To, mutumin da ke yin wazifa, wazifar nan ta mutu tijjaniya, amma wai shi bai yin ta a cikin jam'i. Bai cika yi a cikin jam'i ba, sai dai a shi kaɗai. To, ai ya kamata a ji uzurin shi. Idan yana da uzurin da ke hana shi ne, wani dalili mai ƙarfi wanda bai barin shi cikin jam'i wannan larura ce ko sallah ma ai haka take amma idan dai sakaci ne to ya sani yana rage ma kanshi wata falala mai yawan gaske yawa dan yin wazifa a cikin jama'a ya fi yin wazifa mutum shi kadai da haka in ba wani uzuri a dage a rinka yi cikin jama'an ya fi na'am Mm. to wai malamin ke cewa wai kaman waƙoƙin da ake irin namun yan ɗariƙa a kira mace ko ai mu ke yi dai yawa a kira mace ta zo cikin mutane ta yi ta rera ko to shi murya muryan mace a ji muryan mace wannan tsiraici ne amma ba kaman tsiraici yadda yake ba da zai zama cewa in ta rubuta waƙar ta ba namiji yi a cikin maza ita kuma in an je gun mata ta yi zai fi kyau amma ba na ce haramun bane abin da yake haramun a ciki mace ta zo cikin maza tana yin waƙa ana gwamatsayya maza da mata shine haramun amma misali yanzu an tanaji mimbar ta zo tsaf ta wuce ta je ta hau ta yi waƙoƙinta ko maza ba su yi mata liko ba an gane wannan ba zai zama da wani da wani laifi ko wata damuwa ba amma dai ai gwa matsayya maza na zuwa suna mata liko wannan to haramun ko maza a je a sha kuɗe da mata ana abin nan wannan haramun wallahu alam na'am na'am malamin ne ke tambaya mutum ne ya fi wani abu naira hamsin amma kuma ya sai da shi ɗari biyar to wai nan riba ta shiga a ita riba ba anan take shiga ba to in ka sai abu naira goma sai ka sai da shi miliyan goma babu laifi bari buga ma misali yanzu da Allah irin gonakin da iyayenmu da kakanninmu suka siya fan ɗaya ba ɗari biyu ba kenan ko to yanzu wata gona ta fi miliyan ishirin to a to riba ta shigo kenan a'a shi ta kasuwa duk yadda ka ci riba ya halarta yawwa to na'am to wai malamin ne dai kaman godiya yake akan addu'o'in nan da aka fidda na ayatul kursiyu da laqad ja'akum da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ko da a'udhu bi kalimatillahi tammati da allahumma akhsa bi ainika allati la tanamu kowa dai akwai kwafi a hannun shi yace to wai shi musamman la ilaha illallah wannan ce shi ya ga amfanin ta sosai daman dai tana da amfanin yawwa to da aka dai shi a tunatar da yan uwa su ƙara yin ta to yan uwa a ƙara riƙe wannan abubuwan in mutum na waɗannan abubuwan sai ta ɓaci zai gani yawwa sai ta ɓaci zai gani ba dai fatan ta ɓacin a gabanmu yawwa to da haka dai a ƙara dagewa da addu'o'i za a ga abin da Allah zai na'am na'am sai mijin da ya dawo sai ya zo buga eh mm. mm. eh mm. mm. to wannan da ina jin labari ne take son ta ba mu ko wai miji ne ya je anguwa ya dawo to ɗaki amarya yake sai ya buga kowa ya buga ya buga wajen minti talatin bata buɗe ba watakila tana ta bacci ko kuma ta yi fushi ko to ya ya buɗe ta ɗakin ya buga ma uwar gida ta buɗe ya shiga ya kwanta to wai uwar gida ke da laifi ko amarya eh to wannan kamata yake tara mun su yau akwai wani karatu a ƙasa ne dan ya kamata a gane ya bu ya buga wannan kofar da yanda ya buga wacce yawwa kuma ko kenan yawwa dan nan watakila bai watakila bai buga da ƙarfi bane yawwa kaga ni ba zan yi wani hukunci a kai ba yawwa amma dai kuma idan dai ya buga tsakanin shi da Allah ta buɗe ta ki to zai to shago za ya kwana koya za a ko inda ya buga tsakanin shi da Allah ko to to ai wannan dai an tara su tukuna je mala to Allah ya biya ma dan uwa bukatar shi ya biya ta mu baki da wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am. Na'am. Na'am. eh eh to ai ban san yanda kuke ba misali ne zai kaya ne kai zaka buga da kuɗinka sai ka aji sai wani mutum ya zo ya saya in ya zo ya saya sai ka ci riba ka saida mai to ai wannan shine kasuwanci laifi shine mai gidanka ya buga kayan ya ce ma wannan kayan a saida su dubu saba'in da ka samu wasu baƙi sai ka saida dubu saba'in da biyar sai ka sa biyar aljihunka ka bashi saba'in ka fahimta to wannan ne laifi dan wanda bai da jali bai cin riba an fahimta amma kai dan kasuwa ne ka buga kayanka ka saida in ka hada dubu arba'in ka yi su wani ya zo ya siya dubu ɗari da hamsin kasuwa ce wata ran ko ba za ka saida haka babu laifi wannan wa alaikum salam na'am na'am na'am to wannan salon wayan masu masu kaya ne kaga in ka zo ka ce mai tsayaran kai da yau kayan nan ɗari biyu da hamsin hamsin guda ɗari na saida na ci hamsin hamsin so ɗari to sallamar ka taran nan zai baka eh shi ƙa'ida wanda bai da jali bai da kaya ya zo ya zauna in an gama a sallame shi ko nawa ka saida ka ce mai gida ga yanda aka saida kayanka wannan shi ne a kayi na yi haramun ne kayi na yi na Allah ya gyara mana cewa da kasala amin na'am na'am a ba mu hankali na to tambayar biyu ce kenan to malamin na tambayar farko wai idan mutum shi kuma ya tashi baban nashi bai da ƙarfi shi ma bai da ƙarfi kuma gashi akwai haƙƙin uba a kan shi to wannan ai la yukallifu Allahu nafsan la wus'aha gwagwadon abin da ka samu shi zaka kada ka wulakantar da uban duk yanda ka dan samu kai mashi gwagwadon arzikinka eh kuma na biyu cewa wai akwai lokacin da ɗake kaiwa ya zama ya abu ya fita daga haƙƙin baban shi gaskiya ce daga ran da ɗa ya balaga ya isa aure shi kenan sun yi ban kwana da baban shi an gane ba dole bane baban shi ya dinga ci da shi yana mai wani abu a yi mai auren za a yi eh uba zai ma ɗan shi aure yana daga cikin ƙa'ida an fahimta ko kaga daga nan ma akwai wani abu mai kyau a shari'a da muka bari da muna kulawa da shi da mutuwa aure ta yi sauki a kasanmu idan kana da ya daga wanda aka ɗora mata aure ta je mijinta ya kwanta da ita to kun yi ban kwana da ita gun ciyarwa kun yi ban kwana ko da ka ko ta yi daman da ka ganta da mota wannan walajiya wallahi ai ai ya sake ni gashi kaya ma na kwaso ce to kin ga can ne gidan haya nan gidana ba inda za a juya kayan ki sai ta je ta kama haya ta shigo da ɗan kwanan ta azuci a'a ta kannan ki nake kin ga ɗan abin da ya baki je ki rinka kosai ko raba bakin titi da Allah za su kashe aure amma yanda muke wani ma a je a kwaso kayan ka zo Allah ya raba ka da masifa ka jefa kanka cikin bala'i kuma ta zo ta miƙe ƙawa ƴan mijinta kwara mata yake ta ƙyawara kai ta wahala da ita aka mu kiyaye wannan Allah ya mana muwafaka to alaikum salam alaikum amin kuɗi tuki na'am na'am eh mm. eh na'am mm. Eh. Soha. A taƙaice, na'am. To, shi akwai kisa tambaya ce ku a dakata akwai kisa na ganganci akwai kisa na kuskure kaga yanzu kamar wanda da kace ya tuka mota ya je ya shiga wani gu da ganganci ya jawo hadari mutum sha ta raska mutu to shi wannan matakin farko ba wata doguwar magana kashe shi kawai za sai dai idan dangin mamatan nan sun ce sun yafe mai to sai ya biya diyan mutum goma sha tara kowa miliyan a bara kenan miliyan saba'in da uku da wani abu a lissafin bara sau goma sha tara dole ne ya yi wannan an fahimci wannan ko idan kuwa yadda ka ce haɗari ne na ƙaddara taya ce ta fashi ya je ya haya wasu ai ba ganganci ya ba wata mota kuma ta zo ta buga mai duk dai aka yi wannan mace-macen to wannan sunan shi kisa na kuskure shi kuma kisa na kuskure abinda ake yi babu magana kisa sai dai a biya diya sai dai ya biya wa'annan kuɗaɗen haka abin nan shi kuma a nan gunda za a samu wasu dangi su ga masifar cewa sai to mu dai namu haƙƙin na ɗan ƙomo mun yafe maka shi kenan wajen azumi da zai yi kuwa kowanne mutum sai ya mai azumin shi kowanne sai ya wata biyu ya sha ya wata biyu ya sha ya wata biyu har su wata biyu sau goma sha tara an fahimta kuma shi wannan mai kisan ganganci idan ba a kashe shi ba sai ya yi mai kisan kuskure sai ya yi an fahimta Allah ya gyara mana mai malam ke cewa wa alaikum salam na'am na'am na'am subhanallah na'am na'am gaskiya ne malam ke cewa wai yarinya ce da ba taɓa yin aure ba sai ta shiga karuwanci ta shiga karuwancin nan ta shahara da haka kuma sai wani ya zo ce zai aure ta to duk da nan dai sai ta yi istibra'i sai ta yi jini ɗaya sai ta koma gidansu ta zauna ta yi jini ɗaya idan ta yi jini ɗaya an tabbatar ba ta da ciki kenan to shi kenan ya ɗaura masa aure su je su ci gaba da zaman su insha Allah Allah ya mana muwafaqa Allah ya biya dukkan bukatun mu to lokaci dai lokaci ai now to amin na'am na'am na'am eh kafin an so sallah a ba a yin komai an dai musulunta in gani sai dai ibadoji da sauransu yi amma da ya zo da wannan sallar biyar ce ake yin ta daga kai addu'a wa alaikum a ta hasbunan laukan ya gama na'am Hmm. eh Hmm. Hmm. to gaskiya ne wai mace ce zan ce ta hiya in ta dawo sai ta ce he an rama mata Ai, a ita ce ita ya ce ba shi ba ko in ta yi tafiya ta dawo sai ta ce he an mata ƙara'in kwanakinta ko to sai a tambaye ta a ce to waye ce ta tafi ba magana ƙara'in kwanaki in dai mace ta tafi ba ta da haƙƙi sai ran da ta dawo ran da ta dawo to rannan haƙƙinta ya dawo an fahimta ran da ta dawo kamar ma yanda misali mu ake irin wannan girki kwana biyu biyu da mace za ta je ta yi tahiya ba ta dawo ba sai wajen la'asar ko magariba to nan gun musamaha ake nema tsakaninsu amarya idan kin yi tahiya to in kin dawo da magariba ko da ni ne abinci da sauran abubuwa to miji ya kwana ɗakin ki kin yi girkin ki ne maki abinci an fahimta in su musamman da suka yi shi kenan in ko ba haka ba sun yi ne kawai inda wannan ta shirya abincin ta ta yi komai to ke kin zo me yasa kika ki dawowa tun da azhar da haka yau ma ita ke da girki gobe sai a baki kuma a dasa kwanakin da ake ina fatan abin amma shi miji idan miji ne ya tafiya ya ban matan shi to shi ran da ya dawo yana da zaɓi in ya dawo duk ɗakin da ya sauka ba matsala wannan shi ne ƙa'idar shari'a to amma kuma su mutum da mu misali malam bahaushe ko dai baka nan ai matan na ta girki ko wannan te kwana biyu to da ka dawo kawai ka kwanukan waye aka kikkife an wanwanke ko yawwa shi kenan ka san inda za ka nufa Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukanmu fatiha da salatul fatiha a sauke wannan